الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى يتقبل كرم سوم مني أتكلم عن الآية kamar yadda muka ɗauko fassarar da jiya lokaci yayi cewa ya yi lalazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani udkhulu fi silmi ko fi salmi kafa ku shiga cikin musulunci ga baki ɗaya kar da wani sashin jikinku ya shiga ko wata kafar ku ta shiga wata kafa tana waje a shiga musulunci ga baki ɗaya kamar yadda ya zo a fatomi nuna bi ba'azin kitabi wa takfuruna bi ba'd shin za ku yi imani da sashin wannan littafi mai girma alqur'ani sannan ku kafirce wa wani sashi to ana so ga baki ɗan musulunci a shiga ɗungurungun shi ne ubangiji nan yake yin bayani ya yi lalzi na wani yaku da suka yi imani udukulu ku shiga fitilmi ko fitalmi kamar yadda muka yi bayani jiya dai na kira'o'i mabambanta wayanda suka karanta da udukulu fitalmi da kuma wanda suka karanta da udukulu fitilmi duk mun yi bayani dai kafa mana ku shiga cikin musulunci asalmu da asilmu din wato asilmu al-islam asalmu zaman lafiya to duk mutumin da baya cikin musulunci ya babu babu zaman lafiya tare da shi duniya da lafiya dama musulunci addinin zaman lafiya ne wanda ya shige shi to shi ya samu zaman lafiya duniya da lafiya har cikin gidan salam daru salam insha Allah inda ya shiga wannan addini na musulunci ya kula da shi kuma musamman in ya shiga gaba ɗaya ne urgulu fi salmi kafa ai fi jami'a shara'i'ihi in shi islam shi ibrahim kawai wai ana nufin ka shiga cikin shari'u na musulunci gaba ɗaya kar ya zama ka yadda da wani abu na musulunci amma wani abu ba ka yadda da shi ba kana salloli biyar kullum amma a babin aure akwai wani abu da kai wai baka yadda da shi ba ka raɗe kana goya wa nasara baya akwai irin waɗannan mutane ka same su a can kan musulunci dumu-dumu amma an je wani ɓara'i sai kaga sun faɗi ya yi shekara daga cikin musulmi akwai wanda suke karo da shari'a ta musulunci wai saboda sun ji su bayanai da wato nasara suke yi ko a harkar gado ko daidaita gado tsakanin mata da maza wal yazu billahi da makamantansu dai to daga cikin musulmai akwai wanda suke tashi wai za su shiga su shishigi a cikin wannan wala ta tabi'u khutuwati shaitan ya ku musulmai kar da ku kuskura ku ce za ku shiga tafarakai na shaitan hanyoyi yan hanyoyi na shaitan mun riga mun karanta a baya na yi bayanin kirawoyi akan khutwati shaitan da kuma khutwati shaitan ikira'a biyu ne mun yi riga mun wuce mun yi bayani a karatu na baya wala ka tabi khutwati shaitan a qur'ani su su biyar ne to dukan su kuma a babin kira'a ana karanta su da khutwati din da kuma khutwati ay turka shayatin ma'ana kar da ku kuskura ku ce za ku bi hanyoyi na shaitan tazinahu bitafriqi yadda yake kawata wato rabawa a ware wani abu a ce banda shi a raba shi da sauran abubuwan shari'a a ce ka yadda da wancan ka bar wannan ba a yadda ba fa dukkan musulunci za a mika wa wuya a sallama ba kamar yadda 'yan siyasa ake yi musamman a harkar demokradiyya wai mu musulmi muna nan wanda ba musulmi ba kirista suna nan kai ka dan sauka kaɗan su su dan sauka kaɗan wai sai a haɗu a tsakiya to tsakiyar ne ba mu gane ba me sunansa abinda wai zai daidai da kowa za a zai dan sauka kaɗan a nashi ya dan sassauta shari'ar musulunci manzo Allah Muhammadu ya zo da tsari ka ce wai a akwai wani tsari ba na tsari ya kawo wai kai ka ka dan sauka kaɗan shi ma wancan ya dan sauka kaɗan sai ku haɗu a tsakiya yadda wai kowa kawai an dan ya dan ya dan ɗaga kafa ana shi barayi musulunci bai karɓi wannan ba duk gaba ɗaya ake shiga ko menene musulunci ya faɗa to a kai hakan za a tafi innahu saboda shi shedan kar ku biye masa lakum aduwwun mubin shi maƙiyi ne mai bayyananniyar ƙiyayya gare ku ai bagirul adawaci mai bayyanannen gaba ne da ku da aka faɗi haka aka hana su faraja'u shi Ibrahim ya ce sai suka dawo fasaru ya fa'alu na kulla ma ya fa'alu musulmun sai suka dawo suna aikata duk abin da musulmai suke yi gaba ɗaya duk da wannan aya na faɗa mana dalilin saukanta jiya shi sayyidina wato Abdullahi bin Salami da shi da jama'ansa da suke girmama ranar Asabar kuma suka suka hana kansu cin naman raƙumi da kuma nonon raƙumi saboda lura da addinin su da in an musu magana bayan sun musulunta ne ba in an musu magana an ce to ya ko kuma kuna musulunci kuma ranar asabar sai a gan kuwa kuna zaune a gida ba za ku je aiki ba da suna tsoro kakannin su da ba su girmama asabar din nan ba an mai da su birruka da alhanzir kaga suna tsoro kar abun ya biyo su shi yasa suke girmama asabar din har yanzu tare da sun musulunta shi da Allah saboda wannan aya ya lazina udkhulu fi salmi kafa ku shiga musulunci gaba daya kar a zo ana islam ana dan yahudanci yahudanci kuma ranar asabar a ganka wai ba ka zuwa aiki ka san aika suke yi nasara kuma ranar lahadi ne ba sa komai wai ai Allah da ya halitta a kwana bakwai da kwana shida ya yi littafin mai da kasai wai wannan ranar da ya huta bai komai ba shi ya sa su ma wai sai su zauna ba za su yi komai ba su kwaikwayi Allah ba يركل فيها هذا إلى الآن من يتبع بعض العوائد باسو كدai ba zai shiga cikin wannan hukuncin tun daga ran da aka saukar da ayan nan har yau in ji Shehu Ibrahim har yau man yattabi'u ba'd al-awa'id wanda ke bin sashen al'adu gafa abinda shari'a take kawai sai a ga yana yin wani abu ya tambaye shi a ai al'adan mu ne haka mu sai ya faɗi yaren su a mu kaza mu yare kaza mu haka muke yi haka kuke ga shari'a kuma yadda yake yi ba za ku bi na shari'a ba to ka zama irin wancan ɗin wanda yake girmama asabar ɗin baka shiga musulunci gaba ɗaya ba kenan saboda haka mutum ya kiyaye al'ada in bata saba shari'a ba an yadda da ita yan halkar musul sani akwai fanni da muke karanta ana kiransa al-qawaid al-fiqhiyya a cikin mun karanta wannan mas'ala shine al'urf mun karanta baituka da suka bayani akan dukkan al'ada idan dai bata saba shari'a ba to alal ra'si wal ayn shari'a tana karban wannan al'ada ne amma a zo wasu canfe-canfe wasu abubuwa wanda ba su da uban ɗaki a musulunci ma'ana uban ɗaki ba su da wani ɗaya daga cikin masadir tashri'a da za a nunawa ya karɓe su abubuwan da ake istidlali a shari'a ake gano hujjan abu a shari'a ko qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi ko ihsani ko istihsani ko urf ko amalu ahli madina ko shara'u man qablana haka dai su wajen goma sha uku wanda ake gano hujja na yin abu dalili na yin abu a shari'a in wa'annan duka aka nuna ba su san shi ba to wannan abu a haƙura da shi kawai haka kawai ba kana zaune daga ji an ce ba a yi kaza ba kyau a yi kaza ba kyau a yi kaza to kar ka yadda haka kawai mutum ya ɗaura ka akan wata ƙa'ida tasa ya ce ma wannan abu ba kyau yin sa sai ka tambaye shi to na gode Allah sa ka da alkhairi sai ya ɗan yi shiru yake ce ka san yau yanzu haka ni ma na rike in Allah da amma gaba kaɗan ni ma zan ga wani yayi in hana shi ina ina roƙo ka taimaka min da dani ba wai na musa ka bane amma saboda kar wani ya tambaye ni don tabbas zan koya wani nima eh ya ga amma da abin da ya dogara shi in aya ce a wace sura in hadisi ne a wane a sunan ne ko a majami'u ko a maratil ko sihahu sai ya gaya ma ko masani duk dai inda dai hadisin yake ai littattafan mutunci sanannu ne sai ya gaya ma a ijma'i ne a qiyasi a kaza ne amma ka kawai yace ma a ba a fura wuta da irin itace kaza injiwa ba a yin kaza ba a yin kaza ba a yin kaza haka kawai mutum zai shaci faɗi kawai ya rika datso abubuwa yana shimfiɗa su sabuwar shari'a mala to ya baka dalili matsalar mutum ya ce ma ba a zama a dokin kofa da gaske ne shari'a ta sani an hana in magariba ta yi saboda wurin zaman 'ya'yan aljanu ne ta turewa ɗan aljani ɗa ta zauna lafiya tun da ba garin sa kake yi ba a ɓoye suke ko innahu yarana wai menene min kula tarawnahum suna innahu yaraykum huwa wa qabiluhu min haytula tarawnahum Iblis da shaidanu ‘yan wansa suna kallon ku, ku ko ba ku gani su. Zai zo ya ɗan wata matar aljani ta zo da ɗanta tana ba shi nono ka zo ka buge shi ko ka zauna kan kafan ɗan ko wani abu. Wannan yana rubuce a cikin littattafan musulunci an hana. A shara da daddare ka zo ka ɗau tsintsiya za ka yi shara ka ce ma ba kyau. Da gaske ne. Ba kyau ɗin ba wai haramun za a rubuta ma ko zunubi ba a'a talauci yake jawowa. ko kaga sai ka sai ka kyale kai sharan ka tun rana bata fadi ba tunda dai ba mai son talauci ga mai ko eh so haka dai suna nan amma in abu bai da madogara a shari'a to in an gaya maka mutum ya gagara baka dalili to kawai ka bar masa kayan sa wurin wa yara tafruqa ala unsuriyya ba'da ma qala al-islam innamal mu'minuna ikhwa kai kaji kuma wallah har gobe akwai irin su wai shi Ibrahim yace wa yara tafruqa al-unsuriyya za ga mutum yana ganin wai shi yana wato wariya na launin fata wariya na launin fata abinda shehu Ibrahim yake nufi anan wai mutum musulmi ne dan uwanka ne musulmi amma akwai wani danginka ne, jininka ne, ba musulmi ba, sai ka fifita shi akan wannan musulmin wanda ba danginka ba. Misali, kai, misali nake ba, kai bayar ne, sai ga bahaushe musulmi, sai ya zama kai bayar ko, ko kafuri ne, ya fi ma bahaushe musulmi, saboda tsabar ta asubanci al'unsuriya kenan. an fahimce ni akwai wanda yake haka shi yarensa wadda ba musulmi ba ya himar wanda ba yarensa ba musulmi saboda kishin yare wani kuma launin fata baƙin mutum ko shi ne ƙarƙamatin sara a wurin sallah to farar fata ta fi masa ɗan uwansa farar fata akwai da yawa laraba ko tura ko wasu fararen fatan da suna ƙyaman su taɓa jikin baƙin fata ba suna ganin ka yadda ka san dai kawai wani shagga haka Allah ya yi musu shine at-tafruqa al-unsuriyya wariya na launin fata to ba a so irin wannan a musulunci bayan musulunci ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mina ƴan uwan juna ne sannan kuma ka ce a wannan ai yare mu ba ɗaya bane za ka iya bashi kariya ko kafuri ne saboda wai yaren ku ne wancan sai ya zama kai fada da musulmi dan uwanka saboda kare launin fata ko kuma wato yare kabila to zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu za a fito yaƙi ne sai ka ga uba a wannan safun ɗa a wancan safun kuma kowa ya samu ɗan wanda zai kashe saboda me addini ya fi musu kabila ya fi musu wannan jinin wallahi ɗa yana nan uba na nan an fito kafsawa kuma akwai ma ran da aka zo yaƙi baran kama suna ba wani ya fito ya yi mubaraza aka rasa wanda zai abin da sai nasa ɗin zai fito annabi ta bari wani dai ya je dai to haka shi yasa ƙarshen suratul mujadala ubangiji ya ce shi musulunci za dole ne yana yana sama da duk wani abu ko menene shi dan uwanka ne babanka ne ɗanka ne matarka ce kowayenka ne in ba musulmi bane to musulunci yana gaba Allah ta an gane wannan mas'ala duk da yawa ana samun problem akwai kabilun da suke da wannan wallahi kawai in dai kai kabilansa ne kawai ba ruwansa in ba ka sallah ma zai iya fifita ka akan mai sallah wal yazu billahi to shi da a larabci ake cewa tafriqatul ansuriyya wa yatruku ba'd al ashiya allati la ba'sa biha tab'an lil awa'id ad dhammiyya sai ya bar wasu abubuwa na da babu su da matsala ba su da laifi babu matsala tare da yin su saboda bin al'ada wacce take a bar zargi duka dai wannan mutane su kiyaye kansu da irin waɗannan abubuwa in an ce al'ada a bar zargi ne a wurin shari'a kawai ka tattara ka yi watsi da ita amma in shari'a ya karɓe ta ba wani matsala nawa za a zo za a ɗaura aure ko waɗanda mutane da yadda al'adar su yake hakan kuma za a yi ko ba dole ba ne yanzu misali zan ba in ka je wani wurin za ka yi faɗa da su an zo ɗaurin aure Allah sai an yi addu'a goma sha ran da aka yi kaɗan shi ne bakwai to shin umarni ne ƙurani ya ko sunna ko ijma'i ko kiyasi ko wani abu ya ce sharaɗi da in za a ɗaura aure sai an zabga addu'o'in nan goma sha ko kaza ko ƙwaɗen shari'a ba ta ce sai an yi shi ɗaurin aure ya ɗauru ba kwaya ɗaya kawai ma addu'a ɗayan ma da an yi siga kawai na bashi na karɓa masa shi kenan an gaba aure ya ɗauru to al'adunmu sun bambanta da ga bara a ce wancan auren ya fi ɗauruwa gem gem saboda eh saboda an zabga addu'o'i sosai misali wani bara ku shirya ba ma wani kwaya ɗayan ma wallahi za ka jaye jaye da yawa in ba irin addu'ar maulan mu shehu da zaka yi ba zaka yi rikici da shi fatiha salat fati kawai in ka dan jaran bana atina fi dinin hasan sama ka zo ka rike mutane har a dauka wani abu ma ake ba addu'a ake mutane suna nan daban-daban so al'adu sun bambanta dai a takaice amma dai mutum ya kiyaye kar ya kuskura ya rika fifita al'ada akan shari'a وهذا ادخلوا في السلب كافة وهذا خطاب يعم المسلم المسلمين جميعا an yadkhulu fil islam kafa wannan wato bayani ne wanda ya game ya karaɗe dukkanin musulmi gabaki ɗaya yake nuna musu cewa su shiga cikin musulunci gaba ɗaya da jami'a za'i a shiga musulunci gabaki ɗaya tattare da dukkanin ajza na shi yanki yanki ba wai za ka riƙe wani abu a musuluncin ka ajiye wani abu duk gaba ɗaya yufassiru wa jisu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi Sheikhul Islami Maulana Sheikh Ibrahim yace hadisin da yake fassara wannan shine faɗin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimu shi musulmi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wadda musulmai ƴan uwansa suka kukuta da sharrin hannunsa da sharrin harshensa in kana neman musulmi kamili cikakke wanda ya shiga musulunci gaba ɗaya hadisin da yake fassara wannan ji Sheikh Ibrahim shine almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wadda musulmi ɗan uwansa suka kukuta da sharran hannunsa da sharran wato harshen hannunsa baya dukan su baya nuna su da yatsa baya taba musu matan su bakinsa baya ci musu mutunci baya zagin su baya raɗan su baya musu yanke baya musu yarfe baya haɗa annabimanci gulma kenan a tsakanin su wannan shine musulmi cikakke kenan aw kitabun li kulli insanin ko kuma dai wannan yana magana ne da duk wani ɗan adam gaba ɗaya duk wani ɗan adam an yudhila jami'a ba'ihi al-islam ma'ana ya shigar da dukkan gabansa cikin musulunci kar wata gaba tana cikin musulunci wata bata ciki in ka zo sarrafa ta baka la'akari da me musulunci ya yarda da shi a wurin sarrafa gabar duk gabobinka ka shigar da su cikin islam kafa yadkhulu fil islam bi kafati a'dha'i ya shiga cikin musulunci da dukkanin gabansa fala yamshi illa ila ma amala Allah bih kar ya sa kafansa ya taka kafansa ya tafi wurin da ba Allah ne umarni ba kafa kenan wala yabdishu bi yadayhi illa ma illa bi amri Allah kar ya kama da hannayensa sai da abinda umarnin Allah ya zo kansa wala yanzuru bi aynayhi illa bi amri Allah kar ya duba da idanunsa sai da umarnin Allah abinda Allah ya yarda ne a dubi abu abinda Allah ya yarda ne a kama abu abinda Allah ya yarda ne a je da kafa zuwa abu wala yatakallamu bi lisanihi kar yayi zance da halshensa sai da abinda Allah ya yarda ayi zance da shi wala ya'kulu fi jawfihi kar ya ci wa tumbinsa sai abinda Allah ya yarda a zubawa wannan tumbin din wala yatanawalu shahwata farjihi illa muwafiqan li amri Allah tabaaraka wa ta'ala kar ya yadda ya biya bukatan sha'awansa na ga al'aurarsa sai in ya dace da umarnin Allah umarnin Allah ya ce fanki hu ma taba lakum minan nisa'i in sharuda sun cika to magana ya kare matan nan an daura ma aure da ita ne to kana iya kwanciya da ita ba a yi wannan ba to ka saba Allah kuma zaka gamu da Allah abinci da muka wuce da makamantansu kana cin sa ne saboda Allah ya yi umarni kulu min ma fil ko halalan tayyiban to saboda umarnin Allah nan shi yasa kake ci to haka dai hada huwa dukhulu fil islam kafa wannan shine shiga cikin musulunci gaba daya duk gabobinka ka rika tasrifan su sarrafa su cikin abin da Allah ya yarda da shi hada dukhulun nafsi to wannan shine shigar rai na dan adam cikin musulunci gaba daya gabobi a sarrafa su cikin duk abinda umarni ne na Allah to rai kenan wal qalbu shi kuma zuciya ita ma zuciya akwai yanayin shiganta musulunci gaba daya wannan an yi ma magana ne dukkan bayanin da muka yi tun farko wurin kar kaba ta je kar hannu ya taba kar harshe ya ce kar ciki a sa masa duka dai sai abinda Allah ya umarni wannan duka ana magana nafsu ne to yanzu kuma an dawo kan qalbu shi yace wal qalbu yatakhalla an jami' al akhlaqi az-zalima wato shi ita zuciya shigan musuluncin ta gaba ɗaya ta shiga musulunci kafa shine tawofinta daga duk wata ɗabi'a wacce take a ban zargi duk wata ɗabi'a a bar zargi to mutum ya wofintar da zuciyarsa ga barin fiskantar wannan ɗabi'a ne wa ya ta'alla bi jami'al akhlaqil hamida ya yayi kwalliya yayi ado da dukkanin tadodi ma'ana halaye ko ɗabi'u abin yabo daga shari'a warru'u to an gama da kalbu wannan shine shiga musuluncin kalbu gaba ɗaya kenan warru'u sai kuma ruhu ruhin dan adam shi ma akwai yanayin da yake shiga musulunci sa gaba ɗaya in kullu fi salhi kafa na ruhu ga ga makamin sa shi kuma yatruku al-iltifata ila ghayri Allah tabaaraka wa ta'ala shi kuma ruhi shigansa musulunci gaba ɗaya shine ya daina waiwaye yana kallon wani Allah shine ya shiga musulunci gaba ɗaya kenan ya turukul iltifata ila ghairi Allah tabaraka ta'ala duk sanda kake waige waige kana kallon kana hange hangen wani Allah to da saura baka samu shiga hadara ba kenan wasirru sai na ƙarshe sirrin ɗan adam shi kuma yafna fi zatin lahi tabaraka ta'ala ana so ya ƙare cikin zatin Allah ne wala yara ghairahu kar ya ga wani Allah shi sirrin dan adam kar ya rika duban wani Allah wancan na ruhi waiwayawa ne waige waige yana hange hange na wani Allah wannan kuma gabaki da kar ma ya ga wani Allah ma ba kar ya waiwaya yana kallon wani Allah ba kar ya zama wani Allah هذا هو الدخول في الإسلام كافة wannan shine shiga cikin musulunci gaba daya malamu shek tari usman bauchi a wannan gurin yakan yi yakan yi wani bayani yayi bayani cewa musulunci an ce a shiga musulunci gaba daya din nan musulunci ya kunshi abubuwa ne guda biyar kowane daya ya rabu gida biyar shine abin da shari'a take nufi kuma dukkan malami a duniya da kaji ya kama speaker ko ya tashi ya tsaya ko a gida ko a jeji ko a ina zai magana akan addinin musulunci to bare fita daga cikin 25 ɗin nan ba inda akan addini ne to cikin wannan 25 ɗin ne zai magana na farko akwai mu'taqadat mu'taqadat aqidu su su biyar ne bayan ka imani da Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranan ƙarshe wannan biyar kenan karka yi mamaki baka jira ka ƙaddara ba ko imani da littattafai da ranan ƙarshe shi ya shigar da ƙaddara ya narka shi biyar kenan su ne mu'taqadat aqidu kenan su ne aqida in ka ji ana cewa wane aqida mu ba daya ba kai mai maganar nan jahili ne ba taba musulmi da musulmi wanda ba aqidar su ba daya ba sai dai ra'ayin su ba daya ba ko fahimtar su ba daya ba in ka ji mutum yana cewa wane aqidar mu ba daya ba to kai jahili ne kai wai sarfan jahili ne ba a taba musulmi ba da wanda ba musulmi da musulmi kuma aqidar su ba daya ba ba taba ba akwai wanda ke kullu Allah biyu ne wani Allah yake bauta ba Allah nan kwaya ɗaya ba? So, sai kuma ibadat su ma guda biyar ne, sallah guda biyar, zakka, azumi, hajji, sai kuma jihadi, su ma su biyar. Su ake cewa ibada, duk wani bayani da za a yi rubuce-rubucen littattafan fiku da komi. a wa'innan ne ake duk tanawul ɗin a kansu ne su ne ibadu jihadi ibada ne ta ji ai shi kalmar shahada an kai shi a mota kadat abinda zuciya babin zuciya ne aqida ne shi yasa bai zo a nan babin ibada ba kaga biyar kenan ya zama goma to akwai wasu biyar kuma mu'amalat su masu su biyar ne mu'amalat din akwai mufawadat karkashin sa akwai contract wato abin da ya shafi buyuwa sai da sayarwa akwai abin da ya shafi aure biyu ko aure mu'amala ne aure wannan yana cikin babin mu'amalat to haka transactions irin su abin da ya shafi banki duka mu'amala ne su ma dai su su biyar ne mu'amalat sai na gaba su ne wato abin nan kafara kafarat su ma su biyar ne kafarori kafaran kisan kai kafara na abin da ya shafi zihari kafara na abin da ya shafi rantsuwa kafara na wanda take faruwa a can aikin hajji haka dai su ma su biyar ne sai kuma na ƙarshe al-hudud wal qisas haddi da qisasi mutum yayi kaza za a hukunta shi yayi kaza za a hukunta shi yayi kaza za a hukunta shi ko da yake shine na ƙarshe kafin shi akwai husumat husumat jayayya wani da wani sun jayayya yaya za a yi to haka za a fara tun daga cikin gida ai kokarin sulhu in ya gagara shi sulhu kenan ɗaya ne daga ciki a fita manyan gari su liman da makamantansa su daidaita inda ya gagara dai har aje muhakamat wato kotu kenan haka suke su su biyar su ba sai na ƙarshen su ne haddi da kisashi su kamar suna kama amma da bambanci haddi abin da ya shafi mutum ne ya yi laifi a yi masa haddi kisashi kuma ramuwa ne ka kashewa wasu mutum a rama yana da bambanci bambancin shi ne idan misali yanzu haddi ne mutum ya sha giya ne ko kuma mu yi misali da dai zina kaga haddi ne za a yi masa haka kuma in mutum misali ya yi kisan kai za a kashe shi aiko inda ba an yafe jinin ba haka kuma mutum ya yi zina ya taba aure ai jefe shi za a yan kashe shi ko to bambancin su shine wannan mai zinan an kama shi za a masa jifa kawai sai kufce da gudu wancan ma wanda ya kisan kai an kama shi za a fille kansa sai kufce shi mai gudu can da kai shekara goma sha biyar ko ishirin kawai sai suka bayyana ta ka gane su to wannan wanda ya kisan kan duk ran da aka gaishe ko shekara ɗari ne ma inda yana raye sai an kashe shi amma banda mai zina a shirin da ya dawo shi kenan saboda matsala za a samu in ka ce za ka kamo shi lokacin da aka kama shi akwai shaidu cikakku cif cif to wataƙila bayan shekara shirin shaida ɗaya mutu ko dukan su sun mutu sai ka ce a kamo shi sai a ce to a zo da shaidu bara a yi hukunci ba sai shaidu suna tsaye to ya za a yi to shi ne bambancinsa shi sai kawai dai a bar shi bayan da aka yi so shi ne bambanci haddi da kisasi haddi haƙƙi ne na Allah kuma wato idan mutum ya yi shi komin tsawon shekaru sai a rama wannan kuma haƙƙi ne yawanci na kisasi na bayan Allah ka kashe musu in sun ce sun yafe shi kenan sai ya azumi kawai magana gare in ba su yafe ba ya yi azumi ya kuma biya diya to haka wayannan abubuwa guda 25 su ne musulunci gaba daya a shige su gaba daya duk wata mu'amalanka duk wani ibadanka duk wani abin da ya shafi motsi a musulunci ka yi shi yadda addini yake so shi ne Allah ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta ka tsayu ka tsaya kyam akan shari'a yadda Allah ya umarce ka ya Rasulullah shi yasa mu ma ake ce mana da aka tambayi annabi wata rana sahabi ya tambaye ce kul amantu billahi kuma mastaqi kai imani da aka ce nayi imani da Allah kuma ka miƙe ka tsaya chat akan shari'a ba kauciya to duka dai shine wannan fa in zalaltum
فإن ظللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله حكيم عزيز حكيم فإن زللتم idan kuka zame kuka kauce kuka karkace min ba'di ma ja'at wato kuka kauce ba ku shiga musuluncin gaba ɗaya ba ma'ana min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji a fili sun zo muku fa'lamu anna Allah azizun hakim ku sani fa Allah mabuwayi ne kuma gwani wata rana an ce wani balarabin ƙauye yana shauraron wani yana karatun Qur'ani sai ya ji ya karanta wannan ayan sai ya kuskure shi Abdullahi Gwandu ne in ba na manta bai kawo a tafsirinsa sai mai karatu sai ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim balarabin ƙauyen nan fa ba wai ya san Qur'ani bane a bai san Qur'ani ba shi bai iya ba haddace Qur'ani ya ba ko sai kai kai kai kai kai ina wannan ba Allah ba zai faɗi haka ba su haka su kuma larabcin ba wai sai sun karanta al-mubtada wal khabar a'a na'at man'ud wani wane ne kai ka san wannan su ɗabi'an su ne abinda a larabci ya an ajiye kalma inda bata dace ba za su ji ikan jikin su ya kawai ba su ba su gamsu bane kawai duk ya za a yi kuma bayan an faɗi wanda kuskure aka ambata sannan a ce fa'alamu annallaha ghafurur rahim kuma kenan an koya mutane su ta kuskure kenan Allah ne zai faɗi haka ai ta kuskure kawai zai yafi ya kai yace Allah bai faɗi ba sai wani yace a maimaita karatun buji da da ya maimaita wancan sai ce a ai shi ya bata ai ba haka Allah yace ba eh ce to me Allah yace sai wancan ya karanta ma da shi ne yace fa in zalaltum idan kuka karkata ba ku shiga musuluncin nan kafa yanda aka ce ba min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku fa inna allaha ya fala mu anna allaha azizun hakim ku sani Allah azizun mabuwayi ne hakimun gani yace haba sai dai haka kam sai dai haka kam wannan ya zauna wai a larabci ma dalle in Allah ne yake magana kenan fa wai me yasa aka faɗi haka ne kafin mu dawo a shi Ubangiji, subhanahu wa ta'ala, ai, sauka shol da aka yi, don daga sabab na nuzul na ayan da muka fita, akwai wanda malaman da suka ce, munafukai ne wanda suke rabi da rabi, kafan nan tana musulunci, kafan nan tana kafurci, da su Allah yake, a'a ku shiga musulunci gaba ɗaya. To Allah nan kana ji bayinsa sun fi ƙarfinsa ne? Da za su yi laifi ya zama yayi shiru kamar yadda misali ai zai yiwu kana jagora na mutane suna suna abin da ba daidai ba akwai yanayin da zai kama sai kai shiru ɗayan biyu ko dai ka yarda su yi ko kuma kana tsoron su haka ne duk wanda ya ga ya sani laifi ake yi yana kallo ya shiru to ɗayan biyu ne ko dai ya yarda su yi ayi kawai ko kuma yana tsoro tsoron kuma izditamini tsoron ko zai za a fashe ne baya son jama'a zuwa tsaye mai in yi fada ta ce a kodi gaskiya ni ba na so irin ka ni da girma na mutu ya zo yana mai fada eh akwai irin wutan ni ma ina da mata ba kuma mutum kawai zai hauka ya ta kaza ka to in kana tsoron irin wa'annan to sai sai kai shi misali akwai irin irin akwai kuma wanda shi ko kai waye ne zai gaya ma in zaka fashe ka fashe kawai kana sauka shoulder zai gaya ma to an ce da irin mutanen ba sa yawan yawancin su ba sa yin hawan jini eh wanda duk abin da ya ga bai ba zai magana baya shiru to ba sa yin hawan jini yawancin su amma suna sa hawan jini kuma eh masu jima ne suka faɗa suna sa hawan jini shi ne duk abin da suka gani in dai bai mutu ba za su faɗa kawai ba za su riƙe abu ba a yansu to kaga in suna faɗi suna faɗi har wani kuma ya haɗu da hawan jini ya wuri faɗa mata so saboda haka shi ubangiji ba irin mu bane da zai yi wai kana yin laifi ya ji nauyinka ko ya ji sha'in gaya ma ba shi yasa aka kawo fa in zalaltum idan kuka karkata bayan ya ce ku shiga musulunci gaba daya ma'anansa miltum idan kuka karkata an dukhuli fi jami'ihi ga barin shiga cikin musulunci gaba daya min ba da ma ja'alkul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku alhujjatu zahira hujjoji a fili ala annahu haqqun kan cewa musuluncin nan gaskiya ne ku shiga gaba daya to fa alamu ku sani annallahi azizun shi Allah fa mabuwayi ne ba irin dan adam bane da zai ga ana laifi bai da iko yayi magana misali a ce bai da iko ya hana ha annallahi azizun shi Allah mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba wani abin da zai gaji da shi in ya hana ka ka kima misali ai Allah bare fito ku yi gaba da gaba ba ka isa Allah yana faɗa da bayi ai ka san ya Allah ke faɗa da mutum Qur'ani ya ga mana in Allah ya faɗa da kai ya faɗa yadda yake yi sa'azrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi bai bai zai nuna ma he nuna ma ƙarya ita ce gaskiya ya nuna ma gaskiya ita ce ƙarya in Allah ya faɗa da kai haka zai in ji shi ta'asrifu zan juya bai bai juyawa zan yi wa mutum bai bai gaskiya in nuna ma ita ce ƙarya ƙarya in nuna ma ita ce bata Allah ya gama da kai kenan sai je gasa ka kawai da jahannama magana ya kare ka ji Allah ne zai fito ka fito ku yi physical combat ne haka yake faɗa da mutum in ba haka ba sai ka ga mutum gafa abu ko rana ba ta kai shi zama gaskiya ba ba sai sai ma ƙarya ne saboda Allah ya faɗa da shi haka qalam wannan Allah azizun hakim la yujizu shay'un ba abin da zai gaji da shi an intiqamihi minkum ma'ana gabarin a ce wai zai iya kama ku in kuka yi ba daidai ba shine intiqam inna la azizu zintika zintika dama mabuwayi ne kuma mai kama masu laifi in suka yi baya jin shayi duk mai hukunci in yi hukunci yana tsoron abin da zai biyo baya banda Allah fa la ya khafu ubaha ko wala ya khafu ubaha wata kira zai hukunci ne kawai baya tsoron me zai biyo baya jalla jalaluhu
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور wai su wa'annan da suke kin bin umarnin Allah su shige cikin musulunci gaba ɗaya din nan ko kuma munafukai wanda suke raba kafa kafa ɗaya addini kafa ɗaya kafirci din nan kam wai me yasa me suke jira ne kam ba za su shiga cikin musulunci kamar yadda sauran mumine suka yi ba menene suke jira shine Allah yake ce mana hal yanzuruna to hal din nan shaul islami yace mai ma'anan ma ne ma na nafi ai ba abin da suke jira illa an yati illa an yati humullahu fi dhulali wai ba za jiran ba abin da suke jira wai kafin su sallama wa duk abin da ya zo daga ofishin haralar Allah wai sai in Allah da kansa ya taho fi zulalin min al-gamani ya zo aka zo da Allah da inuwoyi ma'ana kamar yadda in sarki ko wani babba zai zo a buɗe lema a riƙe inda ana gyara kin wai sai Allah ba ya zo musu a haka fi zulalin min gamami ya zo da wasu inuwoyi haka na gizagizai suna masa inuwa wal mala'ika ya zo tare da mala'iku suna suna suna suna kirari suna gyara kin ila ko shi ko sai an yaka ne kafin su sallama din tunda aikowa Allah yayi da manzanni ba su sallama ba ko sai ya zo da kanka ne tare da mala'iku suna gyara kinki tukunna kafin su bi to shine nan ubangiji yake gaya mana hal yanzuruna wai shin ai ba sa jiran komai ma yantaziruna ba sa jiran komai ai ta yani ta tariku tariku dukhula fil islam kaffa ma'ana waɗanda suka bar shiga musulunci gaba ɗayan da su ake magana ba abin da suke jira illa an yake humullah sai zuwan Allah da kansa to amma anan malamai kamar yadda naga Shehu Ibrahim shi ma ya tafi akan haka da sauran sauran malamai da Shehu Abdullahi Gandu da sauran dai malamai na tafsiri cewa amrun lahi tabaraka wa ta'ala ake nufi al'amarin Allah ma'ana azabar Allah ta zo musu ba Allah da kansa ake nufi ya zo ba azabar Allah saboda wata aya ta faɗi ka auya ta amru rabbik ko to kaga ashe amru rabbik din nan ana nufin azaba ce suna jiran sai azabar Allah ta zo ne to kaga nan kuma in an yi dauki wannan fassaran fi zulalin azaban ta zo cikin wasu rufe-rufe kamar inuwoyi haka jam'u zullatin jam'i ne na inuwa zullatu ko zillatu duk dai min al-gamami ai as-sahabi na daga gizagizai to kaga nan fassaran wannan kuma ya tafi irin faɗin kafirai na adawa mutanen annabi hudu wayanda suka ce ba za mu yi imanin ba duk abin da za a yi aiki idan mun ba ba a yi wa Allah haka suka ce mun yi to me za ka yi ne akwai abin da za a yi a gaya mana me za a yi ya ce ku jira ku jira ku dan zauna kwana uku notice ke kwana uku da ya yi kowane kwana da yadda yanayi ba tafsirin wancan muke ba da shi muke za mu bayani abu kowane rana da irin canja kalan da suke yi suna gani a junansu ranar na uku kawai sai gabar sai ja kamar alaman ɗaura hadini ai suna ganin alaman wannan suka haza aridun mumtiruna ka yau za a yi mana ruwan sama ga hadiri ya ɗauro yau za a yi mana ruwan sama Allah ce bal huwa masta'ajaltum bih ai abinda kuke gaggawan yazo din ne rihun fiha azabun alim azaba ce iska ce wanda take akwai azaba mai radadi a cikinta tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa azbahu la tare illa masakinahum ko fa azbahu la yura illa masakinuhum a wata kira haka iskan ta zo kaman hadirin din ta zo ta lalata su gaba ɗaya ta halakar da su to wannan dai irin irin sa ne zulalin min al-gamami din kenan ai as-sahaba wal mala'ika da mala'iku to wal mala'ikatu aka ce anan amma akwai qira'a shazza wanda ba ta cikin al-qira'atu sab'u din nan wanda ta zo da wal mala'ikati kaga ya zama ma'rufi na wato fi zulalin kenan to amma shazza ce ba ta cikin qira'atu sab'u wa huwa al-ityan wa huwa ityan al-mala'ikati wannan ana maganar zuwan mala'iku kenan wa qudhi alamu to fa in haka ta faru kuma to an gama an gama sun kaɗe an gama in dai abinda suke cewa sai su suna jiran wai sai wannan ya faru ne to fa in ya faru mala'ikun suka zo to wa qudi alam al'amari ya ce ya ƙare magana ta ƙare kuma kamar da Hausa kace kashin su ya bushe kama amru halaki ma'ana al'amarin halakar su ya cika ke halaka ta zo musu tsaye wa ila Allah ya ja ulhur zuwa ga Allah ne ma'ana ake mayar da dukkan al'amura wa a wannan kira'a kenan na turja'ul umur to akwai kira'an da ba ita ba kira'an wa ila Allah tarji'ul umur a ranar ka taɓa kira'a ce tana cikin kira'atu sab'a ana karatu da ita ana komai da ita tana cikin bakwai din nan ma wa ila Allah tarji'ul umur ita kuma ibnu amir ne ash-shami haka yake karanta da shi da hamza da kisai duka wa ila Allah tarji'ul umur kaga ya zama umur din ya zama fa'ili kenan anan kenan a wannan kiran tarji'ul so zan dan yi birki a nan ko da ke ban kare sa sharhin ba fa yujazi kulla abdin bi amalihi Allah zai saka duk wani bawa da aikinsa in khairan fa khairun in kai mai kyau to sai a saka ma da mai kyau a lahira wa in sharran fa sharru in kuma kai mummuna to sai a saka ma da mummuna to karka zargi kowa ke daga bayan da hadisi ya faɗa ko in ka je lahira kaga mummuna karka zargi kowa ka zargi kanka man wajar khairan falyahmadillah in ji manzo Allah wanda ya je lahira ya ga ya ga alkhairi a lahira to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika ba wanda ya ga koma bayan alkhairi sharri zalla to fala ya lumanna illa nafsahu kar ya zargi kowa sai kansa abinda hannunsa ya tsurutar marna ya je ta wasu to zan yi amfani da 'yan mintukan da suka rage in yi nasiha wa kaina da 'yan uwana matasa kafin cikar lokaci ne na 'yan mintuna kaɗan da suka rage zan yi nasiha wa 'yan uwana matasa nasihar da zan yi mana shi ne mu yi ƙoƙari mu zama a shiri a kowane lokaci na tafiya lahira kar mu rudu mu riƙa hangen masu furfura su ne kaɗai wato lahira ta buga musu ƙararrawa kar mu rudu da wannan mu riƙa aikata abubuwan da Allah bai yarda da su mu misaltu da bayan Allah na gari mu matasa suturarmu ta zama irin ta bayan Allah managarta appearance namu gaba ɗaya ya zama irin na bayan Allah managarta halayyarmu ya zama irin na bayan Allah managarta kuma mu dukufa mu nemi abin yi mu kuma nemi ilimi wannan duka nasiha nake dunkula mana don babu abin tausayi irin matashin da baya neman abun kansa wallahi komai kankantanka in kana da sana'a kana sana'a ba wai kai ka biya wa kanka bukata ba har wani ma za ka yi wa to amma sai ka zauna baka da sana'a baka neman na kanka komi kai wai dan Allah ba ni batar ne to an ce ma Allah yana hadirin kuɗi ne da za ta zama Allah ba ni batar karkare na sana'a kuma babu wata sana'a kaskantacciya in dai sana'a ce in ka mutunta kayanka ta ishe ka muna karatu wata rana wani ya ce yana ba mu labari ya ce wani ɗan uwansu ne da irin yankan farcen nan yake rike da gidansa shekara da shekaru da shi ke ciyar da gidansa to ashe baka baka tashi bane kai ne annabi Muhammad sallallahu yace mutum ya dauki gatari da igiya ya shiga jeji ya saro itace ya daure ya zo ya sayar ya biya bukatansa ya fi masa ya je yana roƙon mutane ko su bashi ko su hana shi babu abin takaici kamar ka kankantar da kanka kaje kana kana kwance kwance kana roƙon mutane abun kunya ne it's a shameful ga matasa in kaga wani dattijo ya sallama kofar gidan wani yana bayanai masu tsayi kar kai mamaki ba abun mamaki bane yau da gobe akwai abin da zai sa ka dole ka wani abun sai tinka tinka zai ila kana da sana'an to sai aka fita ba a samu ba ranar ka dawo yara wajen kaza ka rasa inda zaka sa kanka ka ji da sana'an din kaza ai sai Allah ya kawo kasuwa sai abun yaki to zaka bar yara ne su kwana suna ihu to zaka san dai alternative B ai tunda A ne wancan sana'a din tunda bai bada wuta ba sai ka san yanda zaka yi wannan daban amma kana matashi malam ka zama baka da sana'an yi gaskiya kana kana tare da matsala da aka mu gyara halayenmu kuma ina nasiha wa iyaye ina nasiha wa iyaye mu daina barin ‘ya'yanmu muna kallon su da irin ɗabi'a ta arna ko ta ɗabi'a ta banzaye tun suna ƙanana har su riƙa su fi ƙarfinmu ya zama su zo su zama damuwa wa society abin da nake nufi kana kallon ɗanka yana yin abin da irin shige wadda ba na musulunci ba shige ba na mutanen kirki na arziki ba kana kallon sa ya zo ya kwana a gidan tare da kai sai ya je aikata wani abu ka dawo kana neman wai a taimake ka da addu'a kana yaudarar kanka ne Hausa sun ce ice tun yana ɗanyi ake tunkura shi. Ka bar shi yana yin abin da ya ga dama, har ya zama ya canja sifa da an gan shi, inda za a yi sifa bayanin mutumin banza, to za a yi buga misali da ɗanka misali. Abu ya lalace aiki, abu ya lalace. Ya za a yi kana ji kana gani, ka yi sakaci har ɗanka tun abin kaɗan-kaɗan har ya dawo mai kashe-kashe, mai iya raba mutum da ransa. Kai ka cuce shi, saboda ka nuna mar tun farko tun yana ƙarfi ka dan ƙashi hannun malamai na addini. Ya dawo ka ƙara dan ƙashi hannun malamai na ilimin sana'a, boko kenan. Layi wanda aka yi wannan gatan ba zai zama haka ba. Kana kallon fa mutane wanda suke so ‘ya'yansu su zama masu tarbiyyar ba wai ɗan ya tafi ba za ga yaya kinkimi ƴaƴan a ƴan ƴar mashin ɗinsa kurkurkurkurkurkurkur ya je sauke su in sun tashi kurkurkurkur ya je ɗauko su ba aikin banza yake yi ba yana koya musu mutunci ne ko ya ɗauke su yana da mota ya kai su ya je ya dawo da su ya sake kai su islamiyya ya dawo da su wai wannan duk yana gwada ma tsayuwa ne an tsaya musu ne su zama wani abu su zama na gari to amma sai baka yi wannan ba kana kallon su makarantar ma in bai je ba ba ruwanka ko kuma ka ka nuna musu fifiko tsakanin na duniya da na lahira in yaro bai je makarantar boko ba ka tada hankalinka ka nuna musu zaka daka shi zaka yi kaza kaza in islamiya ne bai je ba ya fahimci gidansu ba a mutunta addini ba za ka yi faɗa ba ba me me ya kai baka je islamiya ba in ya zabga ma ƙarya kawai sai ka hau amma in boko da ka ce ƙarya ne sai na kira antin ku haka wasu suke bal tusiru na hatar duniya to ana barin abin ne daga safiya kar ka bari ɗanka ya dawo misali ya wani irin askin da ba na musulunci ba ba na ɗabi'an musulmai ba ya zo ya kwana maka a gida to ka yanka mar tiket kenan na lafisi ya lalace ai kai ka gina gida gidanka ne ba gidansa bane ya dawo da abu to kuma ka cire shi ko ba ka aske shi inda ni na aize ba farar kwana nan gidan ba sai ka aske shi ko kuma ka dauke shi kawai ka wuce da shi ka je ka ce zauna ya zauna ka biya ka baba ya aske shi ya aske takas ka dawo da shi ya ce mai gobe kuma ka sake to ba akwai gashin ba ma za a yi masa wannan murɗe-murɗen ka haɗu da mutum ba wallahi shagga a fili malam wai kuma musulmi ne wai me yasa wai wai ya gani a fotunan yan ƙwallo arna na duniya sun yi hakan ji a kodin ɗin morle morle morle juɗo fa sai da na rasulullahi yana barin gashi amma ba haka yake ba gyara shi yake yi ya zuba har gadon baya sallallahu alaihi wasallam gyara shi yake yi za a ka ga na Aisha annabi yana cikin daki sai ta zo ko ta window ko yana ta window zai mika kai ana gyara masa kai eh gashi sallallahu alaihi wasallam amma ka bar abu guzu guzu da ka an ganka an ga kazani kuma ka canja ka dawo wani shagga kuma babanka shine mai laifi shi ya barka shi yayin kama ticket wallahi daga ranar farko da ya ce ma banda gidan nan to da baka samu yanci na yi ba kuma kana koya wasu ma wani ma ya gani sai ya sha'awa hikira to me riban ka don ka bar wannan abu me morewanka bayan Allah nagari haka suke yi to balle ma irin gashin mu gashin karangiya ne ba a masa wannan ba a barin sa don ka bar shi zai sauka kasa ne yanda ka san ba a san da kowa gel jamdi nan ka san gindo bai da kyau ba irin gashin laraba bane kwancacce haka ka rika kumin ka gyara shi ban ce lallai ka yi malu ba ba lallai ba ne don ka bar suman kuma in ka gyara shi ba laifi amma busu busu malam yadda annabi ya faɗa hadisi din nan ash'asa akbara haka ba wani zan gan gashi busu busu haka annabi ya kira wasu kansu yace irin wannan ya zai daga hannu Allah ya karbi addu'arsa in ji manzon Allah ashe da barin gashi busu busu abu mai kyau ne annabi bare ce wannan ya zai daga hannu Allah ya karbi addu'arsa to in an je an rasa ruwa in irin ku ne za su je su roki ruwan ai mun bulu to na sai hadisi ya ce Allah baya karban addu'a in ka je ma ka cuce mu in an dube ka sai kenan sai a sai a yi ta fada addu'a ana dawowa babu ruwa saboda haka wannan kusan akwai sha na iyaye mafi girma kai ka bar su har suka dawo haka haka a gyara in mace ce in namiji ne ka gan shi da wannan irin ɗabi'a to kar ka bar shi mace ce ta ɗinka kaya wadda ba na musulunci ba kyakketa shi ba ta ashana ta buga masa wuta da kanta in ta yi in kaga za ta yi ma inda inda ko nawa tsuma giya dama tana hannu kai ka haife ta dama ba ta jiran umarnin wani lalacewa za ta yi ko ha to inda daga nan ne fa ita kuma kayan ta mata tiket ɗin fitsara da baɗala da aikin banza don daga sa kaya matsatse ko wanda bai ishe ta sosai ba ko mai shara-shara ko wani abu haka wani mutumin banza kuma zai gani ya bi ta kuma tana yin zina sau ɗaya mutum hamsin daga dangi ake cire su daga aljanna to sai kuka barta kuna kallonta ku dangin ban taɓa gaya muku ba nan fa na zo zan zo karatun lahadi na zo zan wuce nan ina nan ga maganar nan kawai daga daga nesa na yi abu a kan mashin haka kawai dai na ɗauka wani ne yake zaune kan mashin ɗinsa sannan har na wuce sai na lura ashe mutum ne fa guda biyu akan mashin ne kuma mutum guda biyun kuma mace da namiji ne sai na juya sai na je na tsaya na kalle su na ce kai wannan ɗin uwarka ce haka da gaya mar za ka gaba ko ta kama tsawa na ce kamar nan ko yanzu na isa amma duka sai an sumar da kai zai ya ga haka da take ki shiga gidan ubanki tai to yaushe zan tsaya za wa'azi zan mata komai lalacewa kan ya ƙare ai wanda hira fa ba mijinta bane ba to ko mijinta ne mashin kan hede a gansu suna kansa suna tafiya ai ba su zauna akan layi haka dai da ita da don tana takama ita matar aure ce mijinta ne su zauna akan layi akan mashin daya ko mijinta ne dai suna tafiya ai akan mashin kan ko anan fa angon fala nabi kan ya buga mashin nake to ka tafi dai kan sanda na bari yanka kora da na dawo in ma za su nemi juna daga baya dai to na hana dai munkari gam so ala halin Allah ubangiji ya gyara mu tarbiyoyi na ƴaƴanmu barkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yafe wa marigayanmu marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ba su lafiya yan kasuwan cikin mu Allah ubangiji ka sa albarka al'amarin kasuwancin su na okay marasa lafiya Allah ka ba su lafiya da gida da asibiti albarkan mu zaman Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙon ka mata da suke dauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya ka dauna wurin tarbiyyar da abin da za su haifa ƴaƴan mu da muka riga muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba duka da mun da su Allah ka yi mana albarka ka daura mu kan hanya madaidaiciya ka raba mu hanya wanda ba ta gari ba albarkar shugaba sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙon ka matsala da ƙasar nan take fuskanta na tsaro Allah ka kawar mana da shi Allah kawo zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya da sauran garuruwan musulmi baki da albarkar shi Tijjani da Allah ta'ala anhu wanda ba su da hali ba su da ƙarfi na abin yi Allah ka ba su abin yi albarkar manzo Allah ka buɗa wa kowa a hanyar neman sa inda yake neman abin da zai ci Allah ka buɗa masa ka rufa masa asiri albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ake gaya mini akwai wani bawan Allah a dan mai fada ya turo da tiyawa ta guda 20 da wani abu ko da biyar Allah saka masa da alkhairi Allah ya shi Allah ya saka masa da alkhairi mun gode ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلحنا من وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله